بسم الله الرحمن الرحيم ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun tsaya a wannan karatu ranar 22 ga watan safar 22 ga watan safar 11 ga watan 1 a wannan afon nawa kenan ga wata malam ka ce mun wancan 16 ga watan 1 januwari ba tun 16 ga watan 1 watan januwari kenan shekara ta 2012 muka tsaya fa yau kuma insha Allah ta'ala sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu wanda shine ya dace da biyar ne ko ga watan safar shekara ta dubu biyu a da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina mun yi hutun shekara guda kenan ba wata daya ai an huta ko to ala sa albarka ya hutun jaki da kaya ko to muna fatan Allah sa albarka cikin hutun da muka yi kuma wannan ci gaba da zamu yi da karatun tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci kuma wannan sura da muke mai albarka muna fatan Allah sa mana albarka mun tsaya ne a cikin suratun nisa'i karshen ta ina jin mun tsaya ne akan aya ta ɗari da hamsin da bakwai nan ya ko da shida ko nan ya kamata mu tashi fadin Allah wa tabaraka wa ta'ala wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima mun tsaya fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah muka ce za mu ci gaba to amma saboda ƙurewar lokaci sai mun dawo wani sati za mu dora saboda aya tana buƙatar bayani kuma Allah bai dawo da mu wani satin ba sai kuma kusan shekara Allah ya dawo da mu to Allah ma ina so ka bani ayoyin nan gaba daya tun daga farko har ƙarshen suratul nisa'i yawwa sannan ka zo kuma ka rinka bani ɗaya bayan ɗaya bismillah malam ta ɗari da hamsin da biyar za ka fara fa bima naqdihim mithaqahum
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم نعم
أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك نعم
وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نعم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان نعم وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون نعم وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا نعم وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم نعم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم نعم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته نعم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله نعم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين نعم
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
fataha Allahu alaik fataha Allahu alaik muna tawassuli da wannan karatu da muka bude da shi Allah ubangiji ya sa da muka fara karatun nan lafiya mu kuma gama lafiya kuma Allah ya bamu zaman lafiya kuma ya raba mu dukkan wata fitina ko wani sharri ko wani abu da zai tayar mana da hankali idan ba ku manta ba a shekarar da ta gabata zan ce ko watannin da suka gabata ai mun tsaya ne akan aya ta 154 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا الله yana ba mu labari dangane da wato yahudawa irin alkawalin da yi da su da kuma irin taurin kai da su yahudawan suke da shi da irin barazana da shi Allah din yayi musu wai dan su yi imani su ji tsoron gamuwa da azabar Allah a nan duniya kafin lahira amma ina aka daga dutse a kansu dutse a tur malaman tafsiri suka ce dutsen nan in ka daga kanka ba za ka ga komai ba babu abin da za gani a sama sai dutsen gashi nan yana reto fa Allah ya ce ku riƙi littafin da aka ba ku ko mu sake muku shi suka yi alkawari suka ce za su yi amma ina wa qulna lahum udkhulul baba sujjada Allah ya ce muka ce da su su shiga kofar gari amma su shiga suna masu ruku'i munhanin shine sujjada suna masu sunkuyar da kansu abun mamaki Allah mai hikima irin tasa dan su bi shi din annabi Musa ya huta da jayayya da jidali da su sai aka saukar da kofar garin ta yi ƙasa-ƙasa ta yadda dole in sun zo shiga dai a sunkuyi za su shiga amma wallahi malaman yahudawa sai suka ce da su a mu za a yi haka ku zauna mu shiga da jan duwawu ba dai cewa ba su ake yi ba musa cewa ya ubangijinsa ya ce mu shiga da sunkuyo ba to mu za mu shiga me fadakhalu yazhafuna ala ustahihim sai suka shiga suna jan duwawu suna suna suna suna kamar yadda abin nan wato wani mara lafiya yake tafiya dan su saba wa Allah wa qulna lahum la ta'adu fi sabt Allah ya ce ku yahuda mun ce da ku kada ku wuce gona da iri wajen kama kifi fi sabt ranar ranar asabat amma ina ba su bi ba duk alkawalin da Allah ya ce su kiyaye kada su keta sai da suka keta wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ce muka rike alkawari mai karfi a tattare da su alkawari ne kuwa amma ba su cika alkawarin ba shine Allah ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda karya alkawarin da su suka yi su Yahudawa Allah ya ce su rike alkawari na waɗannan abubuwan da ya haramta musu ku yi kaza kada ku yi kaza amma ina ya lait ba su cika alkawarin ba suka karya alkawarin wa kufrihim bi ayatillah suka kafirce wa ayoyin Allah da Allah ya saukar wa annabinsu wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin da kashe annabawa da suka yi ta yi ba tare da haƙƙi ba ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba imam al-bagawi ya ruwaito a cikin tafsirinsa cewa an ruwaito yahudawa a rana ɗaya da safe sai da suka kashe annabi saba'in suka kashe suka musu yankan rago kuma suka tafi kasuwanninsu suka ci gaba da cin kasuwa don su nuna muku ba damuwa ba ne don sun kashe annabi ba damuwa ba ne don sun kashe wani wani bawan Allah kashe mutane zubar da jinin mutane ba a damu ba wannan wannan ɗabi'a ce ta yahudu kuma musamman wato wato ba yahude ba yahude babu mai taurin kai da yake ƙetare dokar Allah yake keta maganar Allah irin ba yahudi ba a yi wannan dan adam din ba wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf suka ce su zukatan su ma a rufe suke kar ma a ce wani wa'azi zai tasiri a kansu bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ce bari dai Allah ya rufe zuciyar saboda kafircin su Allah ya toshe zuciyar fala yu'minuna illa qalila ba masu yin imani a cikin su sai kadan anan ana nufin cikin waɗanda suka wato ƙaryata manzanni ba wai cikin waɗanda aka rufe zukatan ba wanda aka rufe zukatan ba za su yi imani ba ko kaɗan amma fala yu'minuna illa qalila ai illa qalilan mimman kazzaba rusula kaɗan daga cikin waɗanda sun da sun ƙaryata manzo to daga baya suna yin imani amma ana samun kaɗan daga cikin su amma wanda aka ce Allah ya riga rufe zukatan su to ai kuma ba wani magana shiga imani kuma abada Allah ya ce wa bi kufrihim وقولهم على مري على مريم بهتانا عظيما da kafircin da yahudawa suka yi da kuma faɗin ƙarya da suka yi wa nanan maryam suka ce maryam mazinaciya ne ka duba fa ka duba wata magana wala a yau da kirista da yahudawa sun haɗa kansu sun haɗa bakinsu suna ganin su su ɗaya ne amma ka duba abin da ƙur'ani yake ba mu labari su yahudu sun tuhumci mahaifiyar annabi isa cewa mazinaciya ce yanzu wanda ya ce mahaifiyar annabinka mazinaci ne masoyinka ne to ɗaya kenan na biyu su a wurin yahudawa annabi isa ma ƙarya ne suka ce annabi isa ƙarya ne ba su yadda da annabi isa ba ba su yi imani da annabi isa ba su yahudawa to amma duk wannan yau an rufe shi an manta kudan an hada baki dan a yaƙi musulunci da musulmai amma mai karatu wanda yake bincike zai iya fahimtar wannan ko musulmi ne ko ba musulmi ba ka ji da abin da qur'ani ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima buhtanan azima din nan wato jifanta da zina da suka yi hina ramauha bi zina wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam kuma suka ce su suka kashe masihu isa dan maryam su suka kashe masihu isa dan maryam yahudin da ake kokarin hada kai da su to su su- suna tutiyar su suka kashe annabinku Allah ya ce wa ma qataluhu ina ba su kashe shi ba wa ma salabuhu kuma ba su soke shi ba walakin shubbiha lahum sai dai kawai kamarsa aka kawo musu malamai sun yi sabani suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ne wato ya jefa kamar annabi isa ga wani mutumin da yake ƙoƙarin nuna wa yahudawa annabi isa ɗin su kashe shi yanda labarin yake shine yahudu ke neman annabi isa za su halakar da shi za su kashe shi yahudu ke neman annabi isa za su halakar da shi za su kashe shi to sai wani ya ce ni zan nuna muku inda annabi isa isa din yake ya ce wa yahudawa kenan zai cika kwangilarsa kenan zan nuna muku inda yake dan ku kashe shi Allah da hikima irin tasa aka ce in za ka tona ramin mugunta ka tona gajeri sai Allah ya ɗauko kamar annabi isan sai ya jefa wa shi wannan mutumin kawai suka gan shi kawai sai rikici sai suka ga aiga annabi isan sai suka tashe shi ashe ba annabi isa suka kashe ba ko kuma suka kama suka soke irin wannan da ake cewa an yi cross an yi haka suka tsire shi ba shi suka tsire ba walakin shubbiha lahum kamar sa aka ɗauko aka sa musu shine sh- ma'anar me shubbiha lahum wannan ra'ayi na farko imam bagawi a wani ra'ayi ya ce a'a wato shi annabi isa an kama shi ne an ɗaure shi kaji yadda go- annabawa suka sha gugar maya ko an kama shi ne aka ɗaure shi a wani gida sai suka sa masa wani monita na ce monita saboda raqib ne me monita me monitoring ko wanda yake lura raqib wanda yake kula kai ka mana gadin shi ka kula mana da shi kakka yadda ka bar shi ya fita to da suka zo za su kashe shi annabi isa su yahudawa sai Allah ya ɗauko kamar annabi isa din ya sa shi a jikin wa a jikin shi monitor ko a jikin shi mai monitoring ko a jikin raƙib din ko mai kula da shi din sai suka ɗauka ai sun samu nama sun samu abin da abin da suke nema fakatalu suka kashe shi wasu malamai sun faɗi wani ra'ayin ba wannan ba a wajen fassara walakin shubbiha lahum kamar yadda mun yi bayani a cikin suratu ali ali imran to shine yake cewa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da kafircin su da ƙaryar da suka danganta wa nana maryam wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da kuma faɗin su cewa ai mu muka kashe masihu dan maryam Allah ce wa ma qatalu wa ma salabu ba su kashe shi ba kuma ba su soke shi ba walakin shubbiha lahum kamar sa ne aka sa musu suka yi abin da suka yi wa innal ladina ikhtalafu fihi lalle waɗanda suka yi sabani wajen kashe shi fihi anan ai fi qatlihi la fi shakkin minhu suna nan dai suna ta shakka din a cikin kisan nasa Allah ya basu cikin ɗimuwa Allah ya basu cikin rudu suka kasa gane daidai cewa sun kashe shi ko ba su kashe shi ba yahudawa suka ce nahnu qatalnahu wa yara alfahari ake ana cewa ai mu muka kashe shi na hannu qatalnahu wasu kuma cikin 'yan kirista 'yan nasara ta'ifa minan nasara su ma suka ce a'a mu ne muka kashe shi a ashe akwai yiwuwar cewa su ɗin 'yan kiristan ma su suka kashe annabin su kenan wato ba abin da kai ilimi daɗi suka ce mu muka kashe shi wasu suka ce a'a ma qatalahu haula wa ma qatalahu haula ku yahudawa ba kuka kashe shi ba ku ma nasara ba kuka kashe shi ba bar rafa'ahu Allah ilai Allah ne ya daga shi sama suka ce wa nahnu nanzuru ilai lokacin da Allah ya daga annabi Isa yayi sama da shi muna gani anan abin da ake so a ce da kaifa aqidar alqur'ani shine annabi Isa ba a kashe ba annabi Isa ba a soke shi ba kuma annabi Isa yana nan har yanzu a raye bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi ne sama zuwa gare shi har suka ce ma ai suna ganin lokacin da Allah ya sama da shi yau mala'iku suka tafi da shi kaji kayan Allah kenan to wannan yana nuna cewa duk lokacin da aka sa wani bawan Allah a gaba ana neman za a gama da shi to Allah shine gatansa kuma Allah zai bashi taimako min haisu la tash'urun Allah zai ba shi taimako zai ba shi kariya zai ba shi agaji wannan Allahn dai da ya halicci kowa da komai zai ba shi tsaro da agaji ta inda ba ku sani ba shi sa fada da bayan Allah fada ne da Allah kuma duk wanda ya fada da Allah baya cin nasara wa inna jundana lahumul ghalibun ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين بل رفعه الله إليه ألا يدقى شيء زوا قريش تبارك وتعالى أي يعني رفعه إلى السماء ألا يدقى شيء زوا سماء ما لهم به من علم باسلون إلمي يعني من حقيقة أنه قتلوا qatalahu fulan aw lam yaqtulhu fulan kawai kame kame ne tunda dai kamar su aka sawa musu ai ba za su iya tabbatarwa ba illa tiba'a dhann sai bin zato kawai yattabi'una dhann fi qatlihi yanzu a cikin wannan labarin akwai wani mai tabbas babu zato ne suke yi wama qataluhu yaqina Allah ya ce ba su kashe shi a hakikanin yaqinin kisa ba da haka annabi Isa ba a kashe shi ba yana nan a raye kuma zai dawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma za mu zo mu karanta a cikin hadisi ingantacce ma qatalu isa yaqinan ba a kashe isa a yaqini ba bar rafa'ahu Allahu ilai lallai lallai lallai Allah ya daga shi ne zuwa gare shi bar rafa'ahu Allahu ilaihi yaqinan Allah ya daga shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne mai rinjaye hakiman kuma Allah mai hikima ne dangane da duk abin da yake zartarwa tabaraka wa ta'ala to sai ce mai mana
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سي الله يتي وإن من أهل الكتاب كلمة وإن من أهل الكتاب تنا نفهم أي وما من أهل الكتاب باب ونطلع cikin أهل الكتاب باب شي كواي إلا ليؤمنن به قبل موته face sai ya yi imani da shi kafin mutuwa ta sa to za mu zo mu yi maganar ka imani da shi shiwa wa kana Allah wa yawmal qiyama yakunu alaihim shahida kuma ranar tashi alkiyama zai zamanto shaida ne a gare su gaba daya wannan ayar abin da take nuna mana shine ma min ahlil kitab babu wani cikin ahlil kitabi mazuwa littafi yan kirista illa la yu'minan bihi face sai sun yi imani da shi yayin da Allah ya sauko da shi in ya dawo tunda ya tabbata a sunna Allah zai saukar da annabi Isa ina annabi zai- isa zai sauka a ƙarshen zamani kenan illa la yu'minanna bihi ai illa la yu'minanna bi isa ko babu wani ahli kitab face sai yayi wato imani da shi isa alaihi salatu wassalam kafin shi dan ahli kitab din ya mutu wasu malaman suka ce qabla mautihi to hidin kuma yana komawa kanwa sai ya yi imani da isa kafin shi isan ya mutu ɗaya ko kuma illa la yu'minan na bihi sai ya yi imani da isan kafin shi mai yin imanin ya mutu duka zai iya ɗauka gaba ɗaya wasu ka ce alkinaya tana komawa ne kan um, shi isa din qabla mautihi kenan ɗaya kenan ko kuma ya zamanto qabla mautihi kafin shi dan ahli kitab din ya mutu in dai annabi isa ya zo to zai imani da shi kafin shi ahli kitab din ya mutu wasu kuma suka ce kinayar illa la yu'minanna bihi bihin farko kun san akwai bihi akwai tihi to yanzu bayanin da ne na farko din nan ana ina magana akan tihi mautihi mutuwa tasa ko dai mutuwar ahalin kitabin ko mutuwar annabi isa din to wannan bihi din kuma shi ma daidai ne dai ko dai ka ce lalai yuminan na bihi bihi alkinaya tarju ila alkitabai ahalin kitab din nan ko kuma ka ce alkinaya tarju ila isa alaihi salatu wassalam sannan kuma daga ƙarshe wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida annabi isa ranar tashin alkiyama zai zamanto shaida ne a gare su dangane da abinda ya zo da shi da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi abinda ake nufi idan Allah ya saukar da annabi Isa alaihi salatu wasalam a ƙarshen zamani fala yabqa ahadun babu wani mutum da zai saura illa amana bihi face sai yayi imani da Isa din yanzu zuwan da Isa zai yi nan gaba to ba wani wanda zai zo ya ga Isa face sai ya yarda da shi sai ya yi imani da shi hatta ta kuna milla wahida a lokacin za a zama an hau hanya kwaya daya an haɗu guda daya wannan hanya kwaya dayan abin mamaki ita ce millatul islam annabi isa idan ya dawo da me zai dawo da musulunci dan zai zo ya tarar da addini na muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma zai bi addini na muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma idan ya rasu kuma musulmi ne za su yi masalla ashe annabi isa idan ya dawo ba kiristanci zai yi ba to kaga dole dan kirista ya kamata ya maza ya dawo ka dawo hanya tun yanzu yanzu kafin lokacin watakila baka kai ba kar ta kuskure ma ka mutu kana kan kiristanci din baka yi imani da Allah ba dan Allah ya faɗa cewa shi kansa annabi isa idan ya dawo zai gina addininsa ne akan addinin annabi Muhammadu ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shi kansa Isa in ya zo din zai yi aiki ne da shari'a ta sa a ina faɗa annabi ya ce la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana khatamun nabiyyin wa imamul mursalin annabi shine cikamakin annabawa kuma shugaban manzanni gaba daya sallallahu alaihi wa sallam ya zo a hadisi riwayar imam al-imam al-bukhari a cikin ahadithul anbiya' babu nuzuli isa ibn maryam da kuma sai muslim ya zo a cikin kitabul iman babu nuzuli isa ibn maryam shi ma haka imam al-bagawi ya da shi a cikin sharhu sunna manzo Allah yana cewa yushiku an yanzila fikum ibn maryam hakaman adalan yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbaluhu ahadun ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويقتل الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون حديث إمام البخاري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتشوا يا كسا سورا كريس كدو من تنزا من النوفا النبي يكتش سورا كريس يا كسا أن ينزل فيكم ابن مريم isa ɗan maryam ya sauka a cikin ko kaga wani hadisi yana nuna mana ashe isa zai sauka aƙidar musulunci lalle annabi isa bai mutu ba yana nan dan ba a mutuwa biyu mutuwa ɗaya ce zai sauko kuma sai ce fi kum a cikin ko kusuwa yan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai zamanto haka man adala bai ce yanzilu fikum ibnu maryama nabiyan hakaman adala ba a'a sai ce hakaman adala mai hukunci mai adalci kenan ba zai sauka ne da rigar annabta ba a an gama cin annabta tun wancan zamanin tunda annabi ya riga ya zo to ai kuma la nabiya ba'dahu ai babu wani annabi kuma bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zai yi hukunci kuma zai yi adalci bari ka ji cikin hukuncin da zai yi bari ka ji cikin adalcin da zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaksiru salib annabi Isa in yazo shi abinda zai fara yi zai karya cross cross inda yau mabiyansa suke tutiya da shi cewa shine sarata ya a wayar sarata ya aina a makala a can a makala a can a makala a can to in annabi isa ya zo cross din zai fara kamawa ya balle shi don ya nuna cewa rataye cross yin amfani da cross ba daidai ba ne ba addini ba ne shi kansa isa din dan maryam bai yadda da rataye cross ba bai yadda da amfani da cross ba shi yasa annabi ya ce mana zai zo ya karya cross wa yaksiru salib abu na biyu wa yaktulu khinzir kuma zai kashe alade annabi isa baya son alade dan alade daman kayan su ne alkhinzir mafi kazantacciyar dabba kenan babu dabban da Allah ya kazantar da ita a cikin qur'ani irin hinziri alade to zai kashe alade sannan kuma ya cire jizya dukiya za ta yawaita a wannan lokaci hasbunallahu wa ni'mal wakil talauci da ake gudu zai tafi kowa zai zama mai kuɗi shi na annabi ce wai fidul mal wani yana Allah kai muku? ai sai dai mu ce Allah ya kai ka ina Allah na tuba astaghfirullah Allah na tuba Allah kai mana afuwa ai malam idan ka je wannan zamanin ai wai kana daga nan da yanzu ka je wannan zamanin ai sai dai abin da Allah yi za a samu dukiya annabi ya ce hatta la yaqbaluhu ahadun mala har sai ta kai ga za a zo a ɗauki dukiya kuɗi a baka kuɗi miliyoyi a baka ce dan me za a baka kai ta faɗa kamar yadda riwaya ta zo kai talaka ne hadda za a ɗauki kuɗi a baka malam mutane za su yi za su yi da kuɗi su rasa abinda za su yi da kuɗin su rasa saboda me ba ku san hikimar ko mana an ci duniyar an ci an ci an ci har ta yi kwantai kuma ta kusa karewa in ma yanzu ka tara kuɗin ka yi mai da su wataƙila kiyamar jira kurin ake yi mai busa kafo ya busa ina za ka yi su in daɗin ne an ci in ma meye ne an ci in gida ne zaka gina baka da tabbas wataƙila ba zai sati ba sati biyu za a mutu tunda in dai kaga annabi isa ya sauka to wallahi saura kiris kiyama ta tashi na san baka fahimci zancen nan ba amma yadda za ka iya ganewa shine bari buga misali da kai yau idan aka ce maka malam saura sati biyu ka mutu kaga ya tsorita saura sati biyu ka mutu wallahi idan za a zo a tara ma kuɗi miliyan dubu ɗari za ka ji baka son su dan za ka ji to me za ka yi da su wancan abin na nan sati biyu shi kake tunani to zuwan annabi isa kurin shaida ne na cewa mai busa kafo ya kusa ya busa kowa ma ya tashi ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zamanin Annabi Isa da zai zo dukkan wasu kungiyoyi da ka sani da addinai duk za su halaka gaba ɗaya za su ƙare ƙarƙar sai wani addini ƙwaya ɗaya illa millatul islam sai musulunci to ina masu faɗa da musulunci ina masu yaƙar musulunci ina masu tona wa musulunci rami ka yi kar ka yi ka ƙulla kada ka ƙulla daɗinta kowane dan adam da ka sani yana da iya numfashinsa wasu ana son su ana kaunar su sun shirya sun kimtsa an kulla an kwance an tara an yi waye an yi waye sai Allah ya dauke su babu zazzabi babu ciwon kai yace ku tafi ina neman ku idan wani kuma yana dawo da rai sai ba su rai ha kuma a gaya mana wa ya dauki ransu allazi yumituni thumma yuhyin wanda shi yake kashe ni kuma shi yake rayar da ni to wannan Allah muke so a yi imani da shi wanda in ya kashe ba wanda ya isa ya tayar ranar ba mai mulki ba mai sarauta ba mai jiniya ba mai wacece ba mai menene in ka mutu ka mutu kuma in duniyan nan an fi kowa an kai ne aka fi kowa kauna kuma babu uban da zai dawo da kai za ka je kuma ka bi dogon layi eh Allah yana da masu lissafi da tambayoyi kuma tun da ka balaga za a fara maka lissafi kobo da kobo ta ranar kuma yawma tubul sara'ir ranar tonan silili tonan asiri kenan yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizat al-jahim liman yara fa amma man tagha fa amma man tagha Allah ce wanda ya dagawa ya nuna isa ya nuna bunƙasa ya nuna kumbura ya nuna shi shi wani ne wa athara al-hayata ad-dunya ya zaɓi rayuwar duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa to wutar jahannama ita ce makomansa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda yaji tsoron ubangijinsa yaji tsoron Allah yaji tsoron ubangijinsa ya kuma hana son zuciyarsa ya hana ransa ya aikata abin da ya ga dama ko abin da ran ta ga dama ya ce a'a shi so yake yi a aikata abin da Allah ya ga dama fa innal jannata hiyal ma'wa to wannan makomarsa gidan aljanna kenan shikenan sai ka zaba wa hadainahu najidain mun shiryar da kai hanya guda biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ashabul yamin وأصحاب الشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا to wannan wani abu ne da zai faru nan gaba kaɗan malam kuma mu musulmi mun yi imani da abin da annabi ya faɗa fa yanda ka san mun yi imani insha Allah ana nan an jima kaɗan asubahi za ta yi ha to wallahi haka muka yarda da wannan abin da manzon Allah ya faɗa dukkan wani addini zai kwanta ya ɓuya duk wata ƙungiya duk wata hanya duk wani abu duk wata tsiya duk wani rashin mutunci da sunan addini duk za su daina sai dai kaga tutan la ilaha illallah ita ce take kadawa wa yaqtulu dajjal annabi isa kuma zai kashe dujal dajjal wa adraka ma dajjal kai ka san dajjal me dujal ai wata muguwar halitta ne da Allah halitta a duniya babu makaryaci irin dujal shi yasa duk mai karya a duniya aka ce da shi kai dai wani dujali ne to an gama da kai المموه الكذاب magaryaci fitinar dujal wanda yake da wuta yake da aljanna aljannar ƙarya wutar ƙarya annabi ya ce duk wanda ya bi son zuciya ya bi duniya ya shiga aljannar dujal amma kuma makomarsa wutar Allah duk wanda kuma ya ce zai ƙaryata dujal to fa zai shiga wutar dujal amma kuma ya shiga aljannar Allah mumini in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da dujal ya zo in ya ji labarinsa ko ya gan shi zai ce annabi ya ba mu labarin ka kafin ka zo kana da sifa kaza da kaza da kaza da kaza jama'a ku guje shi dujan ne kuma zai ƙaurace masa kuma zai guje shi amma 'yan duniya 'yan holewa 'yan shagatawa 'yan tamore ai da su za a je za su je kallo zai yi kiɗa zai yi rawa yana da giya yana da wane ne iya da mata kai mafi rinjayen mabiya dujal ma mata ne aina zai yi barna zai kewaye duniya a shekara a kwana arba'in kwana arba'in yawmun ka sana wata ranar kamar shekara tsawonta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ranar kuma kamar wata wata ranar tsawonta kamar sati wata ranar tsawonta kamar sa'iri ayyamikum sauran kwanaki da kuka saba amma fat fat fat fat fat kuma ko ina sai ya shiga banda makka da madina su ma makka da madina zai yi attempting ya shiga amma in yaje zai tarar da kofofin da mala'iku da takuba suna tsaya ka shigo dole ya kwana zai iya faɗa da mala'iku to amma wani abun mamaki malamai suka ce raban dujal din raban mai raban dujal din a makka ko a madina duk sai sun fito da sun ji labarin da sun ji gangarsa ratatau ratatau ratatau to za su fita a wata riwaya aka ce madina za ta yi girgiza ha yanda ka san kaza in ta shiga kasa tana girgiza ka ta kadar da kura da kasa ko to idan madina ta girgiza ta girgiza za ta zubar da rabon dujal za su fita su je kama su a bakin gari fitna fitna malam zai zo ya nuna ma wuta ga ta nan karara ce in fa baka bi ni ba ga wuta nan zan jefa ka zai nuna masa zai nuna maka aljanna in ka bi ni fa ga aljanna annabi ya ce zai zo da dutse guda tsauni guda na gurasa kuma lokacin ana yunwa kai wannan ma ba shi kadai bane ƙasa zai tarar a bushe ba ruwa ba komai a bushe zai ce ke ƙasa ki tsirar da tsirrai yanzu yanzu nan ki fitar da masara ki fitar da dawa ki fitar da tumatir ki fitar da tattasai kuma ta fitar take ana gani kuma a yanka a ci zai je ya samu wani a kabari ya ce kai tashi kuma ya tashi eh fitina to malam wannan in baka da dakakken imani ba dole ka bi shi ba to shi yasa malamai suka ce ko kallo in ka ji labarin dujal kakka je mu dai muna fata ni to bari dai ban san ku ba ni dai muna fatan kar Allah kai mu ma lokacin eh kwarai kuwa to amma wannan dujal din da ya zamanto ya fitini al'umma an rasa yadda za a yi da shi babu maganinsa sai isa dan maryam lokacin da annabi isa dan maryam ya sauka to zai ji labarin dujal yana zaga yana zagayawa za su haɗu a can baitul maqdis a can za su haɗu annabi isa zai ɗauki takwabi kamar yadda wata riwaya ta zo takwabi zai ɗauka ya yi kansa ya zabga masa takwabin nan idan ya zabga masa takobin na riwaya ta ce sai ka ga dujar yana narkewa kamar yadda ka san dalma tana narkewa in ta sha wuta ko karfe yana narkewa in ya sha wuta ya zubu kama ya zubu hadid ya kashe shi har inda zai kashe shi din an fada wurin yana nan yanzu haka a inda za su haɗu kuma mun yadda wallahi za su haɗu wa yaktul dajjal to shi ma annabi isa din zai zauna a bayan ƙasa arba'ina sana kwana arba'in a shekara arba'in afwan shekara arba'in daga baya kuma annabi ya ce sannan sai ya rasu wa yusalla alaihi almuslimun ko wa yusalli alaihi almuslimun musulmi kuma su za su mai sallah a ina kirista ka duba fa annabi isa din in ya mutu musulmi ne za su yi mai sallah jama'a wannan baya nuna cewa addinin musulunci gaskiya ne kuma shine yake da satanti shine yake da tabbas shine yake da garanti kuma shine yake lasting sauran karewa suke yi zaka neme su ka rasa wanda ya kama wani addini ba musulunci ba ya kama shirme ya kama iska ya kama kafar wala kuma ba zai je ko ina ba ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا كما أكياما كما النبي إيسا ذي تاشي إذا مشيدا ذي شي اللهم إني قد بلغتهم qad ballagtu risalata rabbi fihim ya Allah na isar da sakon ubangiji na akan waɗannan mutane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala haula'i shahida annabi isa zai shaida amma shi kuma manzon Allah zai shaida akan sauran annabawan gaba daya shi kuma shi annabi Muhammadu namu shine Allah zai ce da shi to ba mu labari akan annaba sun isar da sako zai ce ya Allah duk annabawa sun isar da sako ka ji wani abu sai manya mala ina farin jaka da aikakke daga Allah garanti tabbas ko shakka babu sallallahu alaihi wa alihi sallama waji'ina bika ala haula'i shahida wato wannan ayar cikin suratul nisa'i wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta masa qur'ani ana karanta ana karanta ana karanta nisa'i ana karanta annabi yana kada kai yana jin abin da Allah yake faɗa sai da aka zo daidai wannan aya fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahid wa ji'ina bika ala haula'i shahida kawai sai annabi ya fashe da kuka sai ya ce mai karatun hasbuk hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa sai kuka saboda ya tuna wani wata manzila wani matsayi da Allah ya tanadar masa yaya idan muka zo da waɗannan da shaidu kai kuma kai Muhammadu tuna wannan rana da za mu kawo ka kai kuma kai ne shaidan waɗannan gabaki ɗaya يوم إذن يود الذين كفروا وأسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أرانا نيكا فريزا سيشي وي ina ma da an daidaita su da ƙasa an nike su sun zama turbaya babu su ba labarin su ina ma da ba da su aka tashi kiyaman nan ba wala yaktumun Allah haditha a ranar kuma ba wanda ya isa ya boye wani zance ga ubangiji su sai aya ta ƙarshe
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أرساتا
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل نعم
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فبظلم من الذين هادوا الله يشكر ذلك يهوداوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم sai muka haramta musu daɗaɗa tsarkakan abubuwa da muka halatta musu mutanen attaura mutanen annan musa saboda zaluncin da suka yi da ƙaryata Allah Allah ya sauka musu da attaura aka hana su cin riba suka ci gaba da cin riba Allah ya hana su su rinka tauye mudu su daina tauye mudu suka ci gaba da tauye mudu Allah ya ce su daina cin dukiyar mutane da zalunci su daina kwace suka ci gaba da yin kwace suka ci riba suka kwace dukiyar mutane kuma Allah ce ku daina hana mutane yin imani da Allah ku daina hana mutane yin imani da bin addinin annabi Muhammadu ka duba tun wancan lokacin ku daina hana mutane yin imani da Allah ku daina hana mutane yin imani da addinin annabi Muhammadu suka i suka ta hana mutane imani da Allah suka hana mutane yin imani da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya haramta musu wasu abubuwa da ya halatta musu kamar yadda ya zo a cikin attaura aka ce kasu ci kaza kasu ci kaza wannan uqubatan lahum saboda uquba ne a gare su dangane da su ma sun halatta wa kansu abin da Allah ya haramta musu yayi aka haramta aka haramta musu wani ya iya cewa to me aka haramta musu kullu zai zufur duk wani abu ma abucin farce ko mai kofato irin raƙumi duk aka ce kasu ci da irin su ainihin shanu da awaki da tumaki aka haramta musu cin kitsansu kuma duk aka ce kasu amfani da shi saboda zaluncin da suka yi wa bisaddihim an sabilillahi kathira Allah ya ce da hana mutane da suka yi wato su yi imani da Allah wa bi sarfihim anfusahum wa ghairihim wa ghairahum suka hana kansu su yi imani da Allah suka hana bayan Allah su yi imani da manzan Allah su yi imani da addinin Allah suka hana saddan kathira wa akhadhihim riba ga cin riba da karɓar riba malam asalin riba kudin ruwa interest na banki da ake sawa asalin sai huda suka kirkire shi wato abin da ya faru shine an yi zamanin da su suke da kudi suke da hali sai suka ce duk wanda ba ba yahude ba je karanta tarihin yaushe aka fara riba kuma me dalilin samuwar riba suka ce za mu ba da rance duk wanda ba ba yahude ba in muka ba shi dubu biyu to sai ya dawo mana da dubu biyu da ɗari biyar amma in dan uwanmu ne ba yahude dubu biyu za mu ba shi dubu biyu zai dawo mana da shi daga nan aka fara riba fa kuma abin ya zama to yanzu wata ka'ida ce ta cinikin duniya ko mu'amalar duniya ko ba da bankin duniya ba da bashi na duniya to shine aka samu bankuna na musulunci irin su jaiz bank albankul jaiz me jaiz halattaccen banki jaiz ya halatta non interest bank islamic banking system tsarin banki na musulunci wanda babu ruwa a ciki ba zalunci in an baka bashin dubu biyar dubu biyar zaka dawo da ita asalin ba da bashi taimakon mutane ne don mutane su kaurace wa waɗancan bankuna waɗanda suke kan tsarin riba saboda Allah manzo Allah faɗa ce cin riba mafi karancin zunubin cin riba shine ka je kai zina da mahaifiyarka ina waɗanda suke tara kuɗaɗe a banki suna zuwa suna hada interest din suna bukatun su wani wai da interest yake biyan kuɗin zakka kuma abin mamaki shine yanzu ga jaiz ga bankin nan jaiz bank din ya zo mutane kuma sun kisu sun ki su je su yi rijista su yanki kace su bude ku je dai daga baya an zo a ce an rufe ayi kuna so ku shigo amma alhamdulillah an samu bankunan da suna nan suna zuba ido sun ce in sun faga jaiz din ya fara tafiya to su ma fa gaskiya za su rikice fa su dawo su dawo jaiz din to kuma insha Allah ta'ala su ne da nasara tunda duk duniya abun mamaki babu kasar da babu irin wannan banki na tsarin musulunci har ta a cikin America da Ingila su Canada su ina ne duk akwai da haka muna kira ga waɗanda suke da 'yan kwabbansu a cikin bankuna to fa ga bankin halal ya zo inda ana kukan larura larura to gani halal din ya zo ka ajiye kuɗinka a mutunci a kimance kuma a kwanciyar hankali kuma ba za a yi kasuwanci da kuɗinka da giya ba tam ba za a yi ba duk abin da yake na haram ne ba za a yi ba kai wani ma'aikacin yake bani labari ya ce ai a ka'idar su ma idan aka samu kuɗin da aka bada na ja'iz ba aka bada shirance sai wanda aka ba da shirance ya je ya yi tasarrufi kamar ya sayi giya ko ya yi wani abu na caca ko ya yi wani abu na haram da wannan kuɗin to ko ya dawo da wannan kuɗin ba za a dawo da su cikin uwar kuɗin jaiz bank ba waɗannan kuɗin sai dai su yi waje ba za shiga cikin nan ba sai dai banki ta ɗauki asara ta biya masu kuɗin ka duba wato abin nan a tsarki to Allah ya ce cikin aikinsu shine akwai cin riba wa aklihim riba wa qarnuhu an an hana su ci riba wa aklihim amwalan nas bil batil kuma suna cin dukiyar mutane da barna mun fada wa atadna lil kafirin minhum azaban alima Allah ce mun tanadar da kafirai daga cikin su mun tanadar musu da azaba mai radadi to Allah raba mu da azaba za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah ya mana afwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mala a jawo hankalin mutane cewa masu amfani da satellite su yi kokari su sai lmb na sunna tv a gidajensu saboda muhimmancin wannan gida na talabishin da aka bude na sunna kuma wannan magana ce ta gaskiya kullum muna kukan kaza kaza kaza mun rasa kaza mun rasa kaza kaga yanzu cikin ni'imar da Allah ya mana yanzu a duniya ana ganin mu ana jin doriyar mu kuma don rage barna a gida yana da kyau a sai wannan abin da za a saka din sai a sa a rinka kama tashar za ku rinka jin malamai daban-daban daban-daban suna karantar da mutane addini kuma a bisa tsari na sunna a bisa tsari na me na sunna tacacciyar agida ingantacciya da haka muna ba da shawara ga 'yan uwa su sayi wannan kuma lallai wajibi ne in dai mutum zai kallo din to lalle ya saka wannan don ya samu waraka kuma ya tara ilimi mai tarin yawa a gidansa wannan bawan Allah yana cewa wai shi tambaya ke me hukuncin sallar limamin da ya wuce ya yi wa mutane limanci bai da alwala shi bai sani ba sai bayan an gama sallah din sai ya tuno to ya za a yi su sallar su lafiya kalau ba abin da ya shafi sallar su amma shi kuma sai ya je ya yi alwala ya sake ya yi kuskure sai ya tuba zuwa ga Allah ya ce da ƙarshe na neman yan uwa su taimaka masa da addu'a wannan ya ce malam an samu wani kamfani da ya zo yake ba wa mutane rancen kuɗi to amma kuma wai in ka zo zawa da kuɗin za ka ɗan ƙara musu wani abu wannan ya halatta a ba ka kalla ai kai ma ka sani ya halatta kuma ina ya halatta riba ainun riba wannan shine riba din ai me damar riba wannan karin ruwan da ake dorawa ka ba da kaza ko an baka dubu biyar an ce ka dawo da dubu biyar da dari biyar ko ana sai da buhun shinkafa dubu tara kai tun da ba yanzu za ka biya ba sai a baka shi a dubu sha ɗaya a ƙarshen wata ka biya riba ne kuma na gaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cin riba haramun ne Allah baya karɓar ibadan mai riba mai cin riba da mai shaidar riba da wanda yake rubuta riba da ɗan dakon riba gaba ɗaya Allah baya karɓa haramun ne allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a وحرم الربا ومن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله Allah ya haramta cin riba haramun ne wanda yake cin riba Allah ya ce zai tashi yadda ka san dan maye ya sha giya kaga mutum ya sha giya na tangal tangal ya ga kwata sai ya fada kaga guri ba rami bane sai ya daga kafarsa sama wai shi zai ketare kuma ba rami bane a gurin to haka maciya riba za su yi da haka ku yi kokari ittaqullah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku gyara harkar neman abincin ku masu ba wa mutane riba masu sana'a da riba ku ji tsoron Allah ku tuba kafin mutuwa ta riske ku bagatatan babu tsammani yanzu a garin akwai waɗanda suke zuwa su kafa tebur ribar ma tsagwaranta suke yi irin masu ba da rancen wato masu ba da canjin kuɗi a sallah sai mutum ya je bankuna ya je samo sababbin yan naira ashirin ashirin yan naira goma goma yan naira biyar biyar yan naira hamsin hamsin yan naira ɗari biyar biyar sai ya zo ya loda su yadda ka san ana loda wato yadi ya tara su ka zo ka bashi tsofo ya baka sabo in kana son canjan kuɗi sai ka bashi dubu biyar da ɗari biyar sai ya baka sababbin dubu biyar ya ci ɗari biyar a garin na ana yi har an yi magana ma wasu a rediyo ma suka fito wai aka ba su dama saboda suna da bakin magana wai an zo an wai malamai wai sun soke su akan hakan nema abincin su to in an soke ku a duniya amma ya akwai wutar lahira da za ta kona ku ba su ka take ba ita ita kona take ku gode wa Allah ma da Allah ya sauke ku a garin da yake akwai malamai suna wazi karara wannan kaga iya riba kenan yanzu da tsohuwar naira ɗari biyar da sabuwar ɗari biyar akwai bambanci ne wajen sayan kaya in ka bada sabuwa iri ɗaya za a baka da kayan da ka saya na tsohuwar ɗari biyar babu dalili kuma wannan ba dalili bane mutum ya zo ya zauna ya kafa sana'a akan wannan da dai sauran masu bin kuma local government offices da wannan ministers da ake da su na gwamnati suna zuwa suna raba mutane kuɗi ko suna raba mutane rancen kayan abinci amma a wata a zo a rinka ƙara musu da abin da sauransu wannan ma bai halatta ba da kuma yadda gwamnatoci suke sayowa babura a je a yi odar babura daga china a dubu arba'in da biyar biyar a zo a bawa ma'aikata akan dubu ɗari da ashirin kuma za a cira albashin su a ƙarshen shekara su biya idan gwamnati bata taimaki mutane ba ya kamata ta ɗora musu ai alal akalli abin da za ta yi shine alal akalli ta taimaka ta siyo shi a dubu arba'in da biyar ɗin nan ta ce kowa ya biya arba'in da biyar biyar kuma bitaksit a hankali a hankali to shine an taimake ka to wani zai zo ya karbe shi a dubu arba'in da biyar aka karbo shi ba amma ɗora mai dubu ɗari da tamanin to sai ya karbe shi idan ya sayi sai ya je ya sayar da shi a take misalin a dubu sittin ya je ya nike dubu sittin ɗin ya cinye ta kuma an bashi da uban bashi wallahi akwai wanda ya ce min yana zuwa lokal gamman karban albashinsa idan ya je karba an je an zare na babur din da ya karba an zare na taki da ya karba an zare ya ce wallahi akar makallawa ina tsira ne da ɗari biyu na ce yanzu akan ɗari biyun zaka je ka bi layin layin albashi ya ce to in ban je ba ma dole a yin je in biya ɗari biyu yake tsira da ita yana karban albashin wajen dubu talatin amma idan an zare na can an zare na can an zare na can sai ya tashi da ɗari biyu ɗari biyu kan ban sani ba sai dai in ya sayo yalan bello ya kullo a leda ya taho da shi gida ga ba albarka a riba duk kasuwanci mai riba babu albarka da haka ya kamata ku kiyaye ku ji tsoron Allah Allah dai ya gyara mana na san abubuwan sun ca kuɗi da yawa harkar business akwai riba harkar banki akwai riba to amma dai mutum ya rinka kokari yana ragewa ko ana kokari ana ragewa ana kokari ana ragewa malamai kuma suna ta jawabi kada ku ji haushin su sun gaya muku gaskiya dan in ba su gaya muku ba Allah zai kawar da su ya kawo masu faɗan gaskiyar da ƙarshe muna sanar da yan uwa cewa insha Allah ta'ala mun koma karatu kamar yadda aka saba um, kun san mu rayuwar mu a aqidan mu ba ma rayuwa sai da ilimi kuma wannan karatun shine yake raya mana zukata da shine za a zabarar da mu mu sallah mu zama mutanen kirki mu zama masu tausayi mu zama masu jin kai kuma da wannan karatuka ne za mu yi ta addu'a Allah ba wa ƙasa zaman lafiya ko amma idan ya zama to ba mai muna gida muna zaune kowa ya tsorata to addu'ar ma ba za a iya yi ba da haka wannan karatun insha Allah za mu dawo da shi kuma mutane su zama masu bin doka da oda tunda ba a hawa mashin ba a hawa babur sai ku haƙura da baburan ku ku aje su a gida lokacin da aka ce kar a hau kada a hau an fahimta yawa kar wani ya ce ai ni karatu zan je hau a mu ba ma son tashi hankali kuma mu ba mu goyi bayan tashi hankali ba ma ma son rikici zaman lafiya muka yanzu ka gada da zaman lafiyan da ba mai hasara wata goma sha ɗaya ba kaga shine karatun da muke faɗa kullum mu ahlu suna da awar mu shine a zauna lafiya da zaman lafiya nan muke cin riba amma an ba zaman lafiya ba mu da riba yan uwana da haka da Allah sai a haƙuri wanda zai taho da kafa ya taho ko kuma za ka sai keke ka saya an nesa kake sai keke ba hana hawa keke ba ko kuma ka tanadi kuɗi a sati ka tanadi kuɗin tasin ɗinka naira ɗari ko ɗari biyu za ka zo ka ji tafsiri ba kai asara ba ko da daga nan zuwa na ibawa kake sai ka hawo taksi ta sauke ka in aka gama karatu sai ka je inda ake hawa mota ka hau ka tafi ka yi addu'a Allah baka abin da zaka zo wani sati ba shikenan kaga ba matsala la tazlimuna wala tuzlamun karatu kuma bai tsaya ba an ci gaba kenan da haka dai sai a ga yan uwa duk mun dawo wanda zai zo da kafa ya zo wanda zai zo da keke ya zo wanda zai zo da mota ya zo wanda kuma yayi nisa ba da hali to sai ya je ya jira sai ya nemi kasar kenan sai ya saurara sannan kuma da ƙarshe muna bawa yan uwa da shawara shine muna da tsananin bukata a yawaita addu'a da roƙon Allah don a samu zaman lafiya a yawaita wannan muna da bukatar wannan sosai kwarai da gaske ba wanda ba da bukatar zaman lafiya sannan kuma ku zamanto masu bin doka da oda don Allah mutane su tafi a nitse musamman tun da kun ga gefen masallaci da gefe can duka akwai wuraren bincike da cakin da waye da sauransu kuma kun san yadda kasar take da yadda garin yake da Allah muna so ku zama masu buga misali masu ladabi da biyayya an tsaya an tambaye ka ka faɗi daga masallaci kake shikenan ba wani dogon turanci kawai ka je sallah ne ka je masallaci ka je karatu shikenan ba hayaniya ba ta da hankali ba komai kuma a tafi a nitse kada wani ya ce zai wani abu ko ya nuna damuwa ko wani abu sauransu ku yi haƙuri in kuma ba ku yi haƙurin ba to kuma mu ne za mu yi hasara da haka don Allah yan sai ku zama masu bin doka da oda ko ina duk da gurare duk ana ta koma karatuka kuma ba zai hana ai karatuka ba tunda gwamnati ba ta hana karatu ba ko ta hana gwamnati ba ta ce kar a zo karatu ba ta ce a zo karatu a yi karatu to amma ku zama masu bin doka da oda don Allah muna ba da shawara musamman ga waɗanda suke bin hanyoyin da ake cekin din to da Allah sai ku yi respectin kanku kuma ku yi respectin ma'aikatan ku wuce babu ruwanku ba wani hayaniya ba ta da hankali shikenan in wani abu aka yi wani magana ko wani abu da sauransu sai ku zama masu nutsuwa daga wurin qur'ani kuke ba wanda zai maka wani abu haka kawai mutum bai zai ma wani abu ba ka kiyaye kanka sai ka wuce abin kalami lafiya in kuma da yadda zaka iya kaucewa hanyar ma ka kauce mata kawai shikenan eh inda mutum zai iya kaucewa to ya kauce mun fi ba da shawara a kauce wurin kawai shi yafi insha Allah ta'ala muna fatan Allah sa albarka kuma muna tawassuli dai da karatun Qur'anin da muka yi Allah ubangiji ya kautar mana duk wata damuwa duk wata matsala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh